الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na sheikh da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a darasi na goma daidai a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria muna ba yan wa hakuri dan ba fara da wuri ba muna kan hanya daga maiduguri yanzu yanzu muka dawo so shi yasa mun samu dan gosulo kadan ai mana afuwa do Allah za mu tashi a shafi na ga waɗanda suke littafi irin nawa na sha takwas muna bayani ko muna fasali ne da yake magana kan hadihu fil qira'ati fi baqi salawati malam yake cewa um, afwan na ashirin kai ko fa hadihu al-ghalibu faslun kayfa idza faraga min al-qira'ati ko tayyib mun yi mun nuna yadda yake yin kabbara a aikace inda yake ajiye hannunsa in zai yi kabbara da yadda yake ruku'i ko wa taratan yaj'alu ruku'a was-sujuda bi qadri al-qiyam annabi alayhi salatu wassalam wani lokacin yana sanya ruku'i da sujjadarsa dade wanda yake a ruku'insa da dade wanda yake a sujjadarsa kaman daidai dade wanda yake a tsaye in yana karatun sura amma walakin kana yaf'aluhu ahyanan fi salati al-layli wahdahu yana aikata haka wani lokacin a sallar dare kadai a sallar dare kadai fa hadihu sallallahu alaihi wasallam al-ghalibu ta'dilu salati wa tanasubuha shiriyar annabi alaihi salatu wasalam dangane da sallolinsa wato yana daidaita sallarsa da kuma lura da munasaba wani lokacin zaka ga in yana kan tafiya baya tsawaitawa in babu lafiya ma ba a tsawaitawa idan an samu wata larura a cikin masu sallah mamu kenan shi ma dai ba a tsawaita ba wani lokacin kuma kaga ya tsawaita sosai so wannan shine shirin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam aidan fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh wa taratan yaqulu allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi wa hadha inma hufiza anhu fi qiyam al-layl ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد وأما الجمع بين, بين اللهم والواو فلم يصح وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وسهى عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وسهى عنه أنه كرر فيه قوله لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعه وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم فهذا هديه المعلوم وتقصير هذين الركنين تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة malam Allah ya masa rahama yake cewa ya tabbata a riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sujjada sadar ruku'in sa yana cewa kaza ko nan ya ce a cikin ruku'i kenan yanzu nan zai fara kawo mana azkar da aka ruwaito manzon Allah yana faɗa idan yayi ruku'i mun yi bayanin yadda annabi ke ruku'in sa yana miƙar da gadon bayansa kansa ya kalli ƙasa inda zai sujjada baya daga kan ya kalli gaba baya kuma sunkuyar da kan ya leka bayan shi yana kallon ƙasa ne inda zai sujada kuma baya matsi hannayensa yana buɗa su ne to idan yayi wannan ruku'in yana cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh kalmar subuh kun san tasbih abinda ake nufi da tasbih da taqdis shi kuma quddus daga qaddasa yuqaddisu ne tsarkakewa ne shi ma tasbihin tsarkakewa ne ma'ana tsarki ya tabbata gare ka a cikin sifofinka da sunan nakinka subuhun quddus abun wankewa daga dukkan wani aibu abun karkadewa daga dukkan wata tawaya annabi alaihi salatu wassalam yake gaya wa Allah wannan a cikin ruku'insa kamar ka ce subhanallah rabbul mala'ikati war ruh ya ubangijin mala'iku duka war ruh ya ubangijin mala'ika jibril الروح دين أنا نفهم ملائكة جبريل تنزل الملائكة والروح كاجا ملائكو سنة سوكوا da الروح to me arro mala'ika jibril qul nazzalahu ruhul quds min rabbika gaya musu ruhul qudus ubangijinka ya dora wa mala'ika jibril shine ruhul qudus shi ya saukar da qur'ani to kaga an ambace shi da me da arruh to shine rabbul mala'ika shine kuma rabbul ruh kaman ka ce ubangijin annabawa kuma ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan tsarkake ubangiji ne tabaraka wa ta'ala da girmama ubangiji dama ya faɗa a cikin hadisi idan kun yi ruku'i to ku girmama Allah idan ku yi ruku'i ku girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kun yi sujjada ku nace da yin addu'a da roƙon Allah sujjada wajen addu'a ne ka ta yi kai ta maimaitawa ruku'i kuma girmama Allah to annabi yana wannan kun ga wannan addu'a za mu yi haddace ta ba wahala a ruku'i subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh amma ya ya zo a riwaya a sujjada ma yana fada subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ɗaya kenan na biyu وتارة يقول ونلوك يكن شيء اللهم لك ركعت ya ubangiji gare ka na yi rukoyi mana wannan sunkuyon da kake ba Allah ba kowa kake ba Allah kake ba shi sa aka hana a nade wa kowa in ba Allah ba kowa yin shi ko min girman shi ko matsayin ko mun matsayin sa ba a nade masa waɗannan gabobi Allah ne kadai ake nade masa waɗannan gabobi to amma wasu nan ba a gaishe su a tsaye in ka zo ma sai ka kwanta a gabansu ko ba ka bane ba wannan gargajiya ne wannan jahiliya ne ba musulunci ba ne kuma ya kamata waɗanda ake wa irin waɗannan abubuwan su zama wayayyu inda kuna da awar mutane suna cikin ƙauyenci ba su waye ba to kuma ya kamata ku waye a addini ku daina bari ana muku gargajiya duk wanda ya naɗe wa wani ba Allah ba fa akwai matsala Allah ne ake zo a yi masa haka a kama hannu a kirji a sunkuya a yi ruku'i a dago daga ruku'i a yi sujjada a kafa gurin da yake mai muhimmanci ga dan adam a kafa shi a ƙasa sannan a zauna a yi a kira shi a daɗa komawa a gugu goshi a ƙasa a daɗa dawowa ana kiran Allah kuma a yi zama na ladabi zaman tahiya ana kaɗa ɗan yatsa ana kiran Allah duk wani motsi da aka yi Allah ake kira a cikin sallah so ba a kamanta ba a kamanta aikin da ake yi wa Allah ga wani ɗan adam ba a yi laka rakatu gare ka na yi ruku'i wa bika amantu ya Allah gare ka na yi imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi duka waɗannan abubuwa nawa sun kaskanta ko sun kankanta gare ka sun miƙa wuya gare ka suna khushu'i a gare ka suna jin tsoronka suna neman taimakonka sam'i jina basari da ganina muhi kwakwalwata azami kashina wa asabi da gabata duka waɗannan da ji da gani da tunanin mutum kwakwalwar shi da ƙasusuwan mutum da gaban mutum gaba ɗaya mafasil duka suna kushu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala wai lokacin da kai wannan ruku'in kana gaya wa Allah ya Allah ba wanda nake sauraro yanzu in ba kai ba ba wanda nake kallo in ba kai ba ina kallon ka a zuciyata tabaraka wa ta'ala kwakwalwa ta gaba ɗaya na miƙa ta gare ka a wannan yanayi na sallah gabbaina da nake nadewa in daga in kwantar in daga in kwantar gare ka nake shine ma'ana wannan addu'ar to wannan addu'ar an ruwaito ta kuma du yana yin ta a qiyamul layli jama'a kun ga sunnan nan da ake faɗa fa an ce sunna duk abin da aka ce ma annabi yana yin sa a kaza to ka haddace shi ka je kai don Allah mu daina yin sallah ta gargajiya ahlus sunna yazo yana yin sallah yana yin wasu addu'o'in da babu su a riwaya wannan minti nawa za ka yi duka ja musu layi kafin ka yi bacci duk in baka haddace su baka haddace su garanti daga ofishin annabi alaihi salatu wassalam to wannan shine idan mutum ya zo yi sallah din zai ji yayi sallah bi ma'anar kalima cewa din lalle yayi sallah da gaske ثم يرفع رأسه قائلا sai kuma annabi ya dago kansa yana dagowa yana cewa sami Allahu liman hamida ma'ana yayi rukuyi haka ko to idan zai dago a tare yake fada sami Allahu liman hamida ma'ana a tare bayan mutum yayi rukuyi sai ya gama dagawa ya miƙe sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu ba shi sa nan kaga yace maka rafa'a ra'sahu qa'ilan yani qa'ilan halata kaunihi yarfa'u ra'sahu yana fada a lokacin da yake yana dago kanshi riwaya ce ta bukhari kitabul azani da muslim kitabus salati riwayar imam abi huraira wa yarfa'u yadayhi kuma in yazo sami Allahu liman hamidahu din yana daga hannayensa ba wai kawai daga ke yake shiru ba misalin ya sun ya rukuyi haka misali ba wai rukuyi ne bakar a ce bai daidai ba ba saboda teburin da bai zai ba ko ba ka ya sun ya haka to zai dago sai ce sami Allahu liman hamida kun ga nuna a haka na yi rukuyi sami Allahu liman hamida ma'ana sami Allahu liman hamida da yake yi to kuma yana yana daga hannunsa kenan idan mutum zai daga idan zai dago daga ruku'i zai ne zai daga hannunsa to kaga masu yin sallah Allahu akbar mutum ya saki hannunsa Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu kaga wannan ba daidai bane ba daidai bane kuskure ne an fahimta tayyib um wa yarfa'u yadayhi ko wa kana da'iman yuqimu sulbahu da'iman yuqimu sulbahu a annabi alaihi salatu wasalam da'iman a bisa dawwama yana miƙar da bayansa shine dan uwa wannan satin yayi mana a aikace miƙar da bayansa a ruku'i ko tayyib sannan idza rafa'a ra'sahu eh minar ruku'i idan ya dago da kansa ma daga ruku'i yana mai miƙa da basu kenan kaga mutum ba ba zai dago da ruku- daga ruku'i ne bai gama miƙewa ba miƙewa za ka yi chat kamar yadda kake a tsaye a- kamar yadda kake a tsaye a karatun wato fatiha da karatun da karatun sura miƙe bayan nan a ruku'i in kai ana so bayan ka ya miƙe kamar yadda kake a tsaye kawai nan ƙugunka ne ya sunkuya ka miƙar da shi ka buɗe kafaɗarka ta yadda ko da za a ajiye ƙwarya ko kankana ba za ta gangara ta faɗi ba saboda ba ka yi doro ba ba a yin doro in an yi ruku'i sannan in ya ɗago daga kanshi daga ruku'in ma miƙewa yake cat kaga maganan Allahu akbar sami Allahu liman hamidda rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar bai gama ka ji wai hamidda kaga wannan ba shine yake a rubuce a littafi ba ko ladan ko liman akwai masu fada ko kuma individual mutum yana sallah masu yin rukui Allahu akbar sami Allahu liman hamdu Allahu akbar kaga bai miƙe bayansa ba to an saba wa na ba nan to kaji miƙe baya guri nawa kenan biyu ko wa bainas sajadataini haka a tsakanin sujjada guda biyu shi ma yana miƙe bayansa to zaman da ake yi zaman tahiya kenan zaman da ake zaman subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar kenan akramkallahu zo na ga tun da kai dan uwa ne guntu masha Allah mai albarka eh gajeren alheri ba dan haukan nan kujerar eh ba damuwa zai insha a a ba miƙa zai ba ai zama kawai zai ai zaka juya bayan ka ne dan su ga kai karka damu kai tawakkali ga Allah zamu akwai ga ga babba na ya danke kujerar to a nan gurin yan uwana a, dan dan kofin mana da bayan ka kadan yawa tsayawa za ka yi haka yawa yanzu kaga wannan gashi ya yi zaman tahiya ko zaman me ake cewa zaman zaman sujjada ko amma yanzu bayan sa a miƙe ke ba a miƙe ke ba so da yawa wallahi ana yin kuskure a sallan nan to ya zai yi ya miƙe bayan ka miƙe bayan miƙe shi sosai kaf ka miƙe fa sai ka ji sai ka ji a miƙe kake ba kwantawa za ka yi can ba ka yi straight amma ka miƙe hawa to idan annabi ya yi zaman tahiya ko zaman tsakanin sujada da sujada bayansa a miƙe yake kaga maganar mutum ya sunkuyar da kansa ko ya yi doro kuskure ne kuma kar ku manta annabi yana cewa sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar ka duba kama kamar yanda kuka ga ina yin sallah to in dai sallan manzon Allah ce da ake so in an yi ta a samu lada to idan an dago daga sujjada a miƙe baya kaf ya miƙu sai dai wanda yake da ciwon baya ko yake da doro amma fattakullaha masafatun ayi kokari a me a kamanta an fahimci wannan gaba din ko eh to shikenan sauka Allah akan kaza jazakallahu khairan wa kana yace idza rafa rafa min ar-ruku'i wa bayna as-sajdatayn wa yaqulu la tujzi'u salat salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud kaji hadisi sahihi riwayar imam abu abu abu daud Allah ya masa rahama riwayar abdullahi dan mas'ud abi mas'ud kai annabi ya ce duk sallar da aka yi ta ba a miƙe baya ba a ruku'inta ba ta yi ba duk sallar da aka yi ta ba a miƙe baya ba bayan an ɗago daga sujada ba ta yi ba akwai aiki fa na shekarar arba'in na shekarar talatin na shekarar kaza ina sallah fa ba shi ke nuna ka iya sallah ba karmaka Allah sai ka je makaranta shi ne ribar zuwa makaranta kudu sai ka ji an faɗi wata kalma mai tsada wanda wataƙila baka taɓa faɗa kanta ba kaga abin da muka sani mu yawanci abin da ake faɗa duk wanda ruku'in sa bai kyau ba su ja bai kyau ba Allah ba zai karɓi sallarsa ba ko to gashi la tujzi'u bata wadatar ba bata isar ba sallar da aka yi ta aka dankwafe ba a miƙe me ba ba a miƙe baya ba wa kana da'iman yuqimu sulbahu ko idza rafa'a min ar-ruku'i wa bayna as-sajdatayn wa yaqulu la tujzi'u salatun لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد idan ya miƙe to kun ganin idan ya miƙe sami Allahu liman hamidahu ana faɗanta ne lokacin da ake ɗagowa daga ruku'i sai a ce me sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ana faɗinta ne in an gama miƙewa sai ka miƙe can sai ka ce rabbana wa lakal hamdu wani lokacin mai ma'anar rabbana walakal hamdu rabbana ubangijinmu walakal hamdu godiya da yabo sun cancanta naka ne kai ka cancance su a yabe ka a gode maka wa rubbama qala wani lokacin yakan ce allahumma rabbana lakal hamdu ku kula allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin annabi yakan ce allahumma rabbana lakal hamdu iri ɗaya ne kawai allahumma ne aka ƙara kenan muna da lafazin me rabbana lakal hamdu a rabbana wa lakal hamdu ko da kuma allahumma rabbana lakal hamdu me bambancin su ku duba littafin ku sosai babu ba bambanci wannan fa rabbana wa lakal hamdu wancan kuma allahumma rabbana lakal hamdu me bambanci wawun ne kawai da allahumma to kenan wannan lafazin da aka ce allahumma kenan ba wawu a ciki kaji kenan babu maganar اللهم ربنا ولك الحمد يا يا ابو yake kenan اللهم ربنا لك الحمد idan zaka kawo wawun sai ka ce me rabbana walakal hamdu in kana bukatar wawun tunda ka saba da wawu to cire allahumma to shine ibn al-qayyim yace wa ammal jam'u baina allahumma wal wawu falam yasah hada tsakanin faɗin allahumma da wau bai inganta ba wannan riwaya haka ibn al-qayyim ya faɗa anan amma akwai wata riwaya da ta tabbatar kamar yadda ya zo cikin bukhari da sauran littattafai an ce annabi yana cewa rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu akwai rabbana lakal hamdu akwai rabbana walakal hamdu ko ba ka bane ba akwai allahumma rabbana lakal hamdu akwai kuma allahumma rabbana walakal hamdu din da shi yace bai inganta ba bai inganta ba shi a waransa bai inganta ba kaga kenan a wannan ra'ayi na ibn qayyim babu magana ka ce allahumma rabbana walakal hamdu to amma riwaya ta zo a cikin sahih bukhari kitabul adhan an samu wani lafazin da annabi ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu riwayar Imam Abi Huraira to kaga akwai akwai yalwa kenan a ciki wa kana sallallahu alaihi wasallam min hadihi italatu hadha ar-rukni bi qadri ar-ruku'i wannan rukuni wannan rukunin wannan rukunin ku yi bayani mana na dagowa daga ruku'i kenan dagowa daga ruku'i ma rukuni ne kenan duk mutumin da yayi sallah sallar kotan kurciya ta gaggawa dinnan sallar na karuna yana dagowa bai miƙe ya tsaya ba kawai ya wuce sujada kaga ya jefar da rukuni to bari kaga sallah ta sunna ita ce ma a tsawaita wannan rukunin kamar yadda ka daɗe a ruku'i to kuma haka ake so ka daɗe a tsaye bayan ka ɗago da garkoyi shi yasa akwai abin mamaki kwarai kaga mutum musulmi ya zo yin sallah wai nan dinan yayi ya gama wallahi wannan alama ce ta nifaka malamai suna cewa munafukai su ne wadda suke yin sallah da gaggawa yanzu yanzu za su yi su gama saboda daman la yadhkuruna Allah illa qalila to ana so kenan idan ka dago da garkuwi ka tsawaita dan annabi ma yana tsawaitawa musamman a sallar dare yana tsawaitawa shi tsawaitawa mai yawa riwaya ta zo wata rana matan suke cewa an ji ya dago yana li rabbi alhamd li rabbi alhamd li rabbi alhamd kaga a can yanzu mun karanta rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu mun karanta wannan ko to an samu a riwaya kuma annabi yana li rabbil hamd kaga wani gari kuma li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu malayyatai bila adadin a maimakon allahumma rabbana wa lakal hamdu godiya ta tabbata ga ubangiji na godiya ta tabbata ga ubangiji na فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد تقاوني قائلن كما إن كنا لسا فاوا yanzu mun samu addu'a wajen hudu a dagowa da garkuin nan kawai ashe ba rukuni ne da ya kamata ya wasa da shi ba ga wani ƙari Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma Ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka kai ne ka cika sammai shine mil'a ka cika sammai da falalarka da arzikinka ka cika sammai da baiwarka da ni'imarka komai naka ne ko kuma rabbana lakal hamdu mil'a samawati wal ardi ya Allah ina maka godiya godiya cikin sammai wa mil'al ardi ina maka godiya wannan rabbana laka alhamdu din mil al-ard cikin ƙasa mana so kake kace ko baki na bai faɗa ba to ina kaddarawa na gode maka cikin sammai na gode maka cikin ƙasai shine rabbana wa laka ko laka alhamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma kuma cikin abin da ke tsakanin sammai da kasai din shi ma duk a matsayin gode maka kai wa mil amma shi ita min shay'in ba'du kuma ya zamanto godiyan nan cikin ha duk wani abin da ka so bayan waɗannan abubuwan ko me ka so na gode maka cikin su ahlas sana'i wal majd ahlas sana kai ne ka cancanci yabo wal majd da girmamawa shine ake ce almajidu mai girma mai karfi da girma a haƙuma kalal abdu wannan shine abin da ya fi cancanta bawa ya faɗa a gare ka ya gode maka ya yabe ka ya ce kuma kai ka cancanci wannan yabo wa kulluna laka abdun dukkanmu bayi ne gare ka annabi ne fa yake faɗin wannan wa kulluna dukanmu laka abdun bayi ne gare ka lama ne alima a babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar kaji akida in Allah ya baka wallahi ba wanda ya hana ka lama ne a lima a ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wanda ya isa ya bada mu'tiya daga a'ta yu'ti ba wanda isa bayar da lima mana'ata abin da ka hana in dai ka hana wallahi ba wanda isa bayar mulki ne sarauta ne kuɗi ne dukiya ce wani abu ne na kasawa da rabawa kana ta faɗa da ɗan uwanka saboda bai baka ba dama Allah ne bai baka ba ka ce wallahi idan rabona ne ina gida sai ka kawo min shi duk wanda yake tsammanin wani abu a wajen wani to lalle bai fahimci wannan addu'ar ba ka nema a wajen Allah shine tabbas shine dahir kama wani ba Allah ba akan neman tallafi da agaji wannan yakan kai mutum ga shirka wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu matsayin mai matsayi baya amfani a wajenka kamar ya duk matsayin mutum duk darajar mutum duk nauyin mutum duk sharafar mutum a nan duniya to shi matsayinsa din nan bai isa ya sa Allah ya yi wani abu ba kowaye shi kuma shi ne annabi alaihi salatu wasallam ta ranke gaya na na Fatima yake gaya wa danginsa gabaki ɗaya da Allah yake cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi wa danginka na mafi kusa da kai fa'ammama wa khassasa yayi kira gaba ɗaya Qurayshawa banu Hashim wane ne wa khassasa ya keɓance wasu da kira irin su Fatima ya ce ya ke Fatima salini min mali ma shi'iti ki tambaye ni a cikin dukiyata abin da kike so a nan duniya in ina da shi zan baki fa inni la ughni anki min Allah shay'a amma ni ba zan wadatar da ke ka gani a wajen Allah da wani abu ba karki ce in an je kiyama saboda ni babanki ne misali ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga yana da matsayin kaga yana da darajar shi fa ya cancanta akwai inda aka faɗa ɗin Allah ya bashi matsayin nasa ya yi amfani da shi wajen ceto a kiyama amma nunawa yake sallallahu alaihi wasallam ni ba zan wadatar da ke da komai ba a wajen Allah sai abin da Allah ya bani ba wani mai ƙarfi da ɗaukaka da yake da wani matsayi a gurin Allah a kiyama zai ce wa Allah a yi kaza ku fahimci wannan karatun sosai waɗanda aka raba musu takaddun ceto idan na je kiyama malam wane zai cece ni malam wane zai tsallakar da ni kuna yaudarar kanku kuna yaudarar mabiyanku babu wani mutum guda ɗaya da ya isa ce wai shi yau yana da wani matsayi a wajen Allah da zai zo ya ce kaza har tun a nan duniya ya ci alwashin wannan abin masu matsayin ma basu san suna da shi ba sai dai Allah ya nunnuna su ya ce wane wane ya je kai ceto kenan kowa ya ta kan shi kaga malamin ka wala bai sai ma komai ba alakar ka da shi a nan duniya ne kullum kana kwanciya a kabari wallahi shi kenan alakar ku ta gari kaga tsohonka babanka kana son shi yana son ka wallahi bai isa maka komai ba kaga tsohuwarka wallahi ba ta isa sai maka komai ba kaga abokananka ba za su zo su yi taron dangi dan sun ga an jefa ka wuta sai malam ya ubangiji wannan dan uwanmu ne a ce maka mana babu babu a kiyama babu subhanallah amma yau suna nan suna zaune na faɗa na sha maimaitawa a karatu har yanzu ba a daina sayarwa wasu aljanna a garin nan ba mutum ya zo saboda saboda baho ne kai a zo a yi maka cinikin gidan aljanna a ɗauka a gaya maka ga kuɗin ka ɗauka ka biya kawai ka je ka je wai kai ta yin abin da ka ga dama saboda ai kai ka riga ka siye ta akwai wanda kuma ake ba su ita kyauta akwai wanda kuma zuwa ake aje a shafe musu kansu wallahi ku daina bata kanku lokaci kuma in kun karanta nassi ku rinka gane nassin ku rinka fahimtar nassin a rinka fasa bakin nassin a yi bayani me yake nufi wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kowa sai ita kanshi ba ga hadisin shafa'a ba hadisin ceto ba ba ga annabawan nan ba ba ga mutanen duniya kowa ya tashi ba an shiga firgici da tashin hankali an tashi kiyamar dan ana kwanciyar kabari duk an tada kowa an miƙe an shiga bala'i yu a tafi aje wajen wancan annabi ya ce wallahi ni ma ta kaina nake ka duba matsayin annabawa ba aje wurin wani aje wurin wani aje wurin wani sai shi manzon Allah da Allah daman tun a duniya ya masa alkawari a wannan rana a wannan lokacin zai bashi wata daraja al-maqamul mahmud to shine sai an zo karshe wajensa zai ce to ana laha ana laha da mun kujerar ta wace wallahi hasu ibrahim hasu musa hasu dawuda hasu suleiman hasu ayyuba hasu yusufa hasu haruna hasu wane ne wallahi ba za su iya yin komai ba a kiyama wallahi sai abin da annabi yayi to yaya za a zo ana cewa wai wani zai wani kaza za ka faɗi kana kiran sunan wani kuma an gaya ma cewa wannan nan wai za ku haɗu shekara da kunne na na ji ba wai gaya mun akai ba da kunne na na ji wani dan dariga yana faɗa cewa wallahi wallahi ko a kiyama idan aka je wajen Allah idan Allah bai sa dan dariƙa su a aljanna ba sai sun yi challenging din Allah da kunne na naji karka dauka wani ne ya gaya mun da kunne na naji ko aka masa kabbara kawai alkawari ne duk wanda yake bin millarsu kawai sai Allah dole sai an sa shi aljanna kaga kaga kenan ana yi wa Allah dole kenan da kunne na na ji shi ma wani yana faɗa cewa ka zo kana wani ɓata lokacinka a banza goshinka ya yi baƙiƙirin a banza kai ne wani sallah kana abin nan sauransu ƙaunar ya rasulallah ƙaunar ma'aiki ta ishe ka komai ko ba ka yi sallah ba ko ba ka yi azumi ba ƙauna to me amfanin ƙaunar da babu sallah ka ce kana ƙaunarsa kuma ba ka yi abin da ya zo da shi ba to daga nan sai a gangaru a ce ƙaunar masu ƙaunar ma'aiki sai a ce ƙaunar dangin ma'aiki to wannan daman tarkacen su zuzu a ɗebo a loda a ce su ne suke ƙaunar ma'aiki sai ka so su idan ka so su ka gama yin komai kullum a ruku'i fa sai ka faɗi wannan ka barranta da wannan abun amma kuma aikinka baya nuna haka kun ji wannan wasu ha'anu annahu kana ya ƙulu fihi ya inganta ya kasance yana faɗa a cikin ruku'insa Allahumma Allahumma silni min khataayaya yana faɗa a cikin sallarsa kenan wannan ai addu'a ta zo ne a cikin kamar da wali siftai kenan Allahumma qsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب yana fadanta abu da sallah yana fadanta idan an dago daga ruku'i amma ta fi shahara a buɗe sallah du'a ul istiftahi sallah ya Allah Allahu akbar irsilni min khataayaya ka wanke ni daga kurakuraina da ruwa da kankara da raba ka hada mu waɗannan gaba ɗaya mubalaga ne na cewa ka wanke ni ta tas ka wanke ni da ruwa ka biyo da kankara ka wanke ni ka biyo da raba ka wanke ni wa nakkini min adh-dhunubi ka tsarkake ni ka san akwai wanki akwai tsarkakewa ko tsaftacewa sai mutum ya wanke rigarsa amma in ya zo wankin ƙarshe na tsaftace ta sai isa sabulu wanke ta sai ga kumfan ma bai datti ba to wannan wato a tanƙi kenan na ƙahewa tsarkakewa ya Allah ka wanke ni ka tsaftace ni daga zunubi da laifuffuka shine khataya daga alkhata kama yunaqqa as-sawbu al-abyad min ad-danas kama yadda ake tsabtace farin tufafi daga dauda shine ad-danas dauda wa ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina wai annabi yake faɗin wannan ba shi kanshi ka nisanta tsakanina da laifi laifufukan da nayi ban san ganin su kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabar da yamma ba ni ba laifi ba ni ba zunubi ka yi min kaga anan gurin duka yana nuna waye zai masa Allah sai ya dace da faɗin sa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa saha anhu ka annahu kana yukarriru fihi qawluhu li rabbi alhamdu ya inganta cewa annabi yana maimaita wannan faɗi nasa na lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu kamar yadda na yi bayani yana yawan faɗa riwayar abu dawuda da imam ahmad hadisin huzaifa albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin sun sai sunan abi dawud kenan wani lokacin kullum sai ka ta lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu ka tayi akramakallah wala ka dage kana yi kana yi wani lokaci sai ga hawaye yana zuwa ma saboda kana tuna cewa Allah kake godewa yanzu wanda ya karanta sallah aka koya masa sallah a aikace da addu'o'in nan da ake yi shine za ga yanzu yana yin sallah yana yin kotan kurciya na sha faɗa ina maimaita wa 'yan uwa wallahi kuskuren da muke yi muna zuwa kowane manhabba wa dabba kowane jik and jack ana zuwa ana bin sa sallah wallahi akwai hadari a ciki ni ban ga dalilin da kurin eh ai musulmi ne shikenan kurin ka ringa diba sallah kana zuwa kana kana loda ta a bayan wani wanda bai iya ta ba kuma kai ka je makaranta ka sani kana ga mutum baya da rukuyi mai kyau bayi da sujada mai kyau bayi da karatu mai kyau burinsa da an tada sallah a masallaci duk da liman ne shi ya maza maza ya sauke mutane ana yabansa aishi nan da na ya gama sallah kun kashe kanku idan sunna yake yi to ya kamata yana karanta waɗannan addu'o'in in ahlus sunna gaskiya ne ya kamata bayan ya dago da garku'i to lalle mu je yana karanta waɗannan dan annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli amma ka je masallacin kasuwa an makara wani ya tashi yana yana yana cika sallah ko wani ya zo a makare kawai ka jona masa kabi shi ka je masallaci a gidan mai kawai ka ga wani yana sallah ka je a bakin hanya wani ya zo ya dan kafe dan mashin ɗinsa shi ma ya zo a makare ka zo ka bi shi ana yin sallan kai ka san ba ta ba kuma kai a wajen ka ba ta yi maka ba kai ka san wallahi za a idan sallan nan sai ka ji malam baka gamsu ba shi haka yake sallarsa kawai shi kenan ka yi shahada ka je ka miƙa mai an ce ma alkawari ne dan kayi jam'i sai Allah ya karba me yasa idan za ku je tasha sai kun zaɓi mota mai kyau za ku je Kaduna ko za ku je Lagos me yasa idan kun je kasuwa za ku sayi yaji sai kun zaɓi mai kyau me yasa idan za ku je aure sai kun tace kun zaɓi kaza kun zaɓi kaza me yasa idan za ku yi harka sai kun nemi mai kyau me yasa idan kun zo sallah ba kwa neman liman mai kyau why ku daina ɓata lokacin mu muna gargajiya a cikin sallah akwai waɗanda kawai sun su riga sun saba sallah haka suke yin ta a lalace a gargajiyance a anguwa an saba haka ake yi ba ruwan Allah da anguwa an saba haka ake yi wallahi ba ruwan shi yasa duk wanda za ku sa limami a masallacin ku ya zamanto yana da ilimin ta ba wani alfarma ba compromise kuma ba kowane ustaz ne ya iya sallah ba aya mun ga ustaz ne da dan gemun sa a'a ustaz ku kwankwashe shi yana da karatu kuma yaya ibada ta suke kuma in liman yana muku kuskure a sallah ai mai nasiha kar ku zo ku jefa sallah ku cikin hadari to ya za a yi ai wallahi ka san matsalolin ne abubuwan ne in ka yi bayani sai a ce kaza kai baka yi masa gyara ba kuma ka je yana zuwa yana loda ku yanzu direba ya dauke ku yana shiga mugun obatakin da ku ku ce wai kuna jin tsoron ku mai magana direba ya dauke ku yana nema ya shigar da ku gindin tirela kuna ce a to ya za a yi ai gwanda a gyara shi dan an yi magana akwai matsala za ku yadda wai wani dattijo ne shiga mota zai je wani gari kai direba an zo an biya kudin mota an yi komai ana shiga direba ya sai gida ta naira hamsin gyada ya zuba ta a gefe wajen giya ya sa giya kakakakaka suna tafiya shikenan ana tafiya yana ɗauko gyada yana fasfas yana ɓare yana jefa tsohon nan yana kallon sai yana hararan sai ce kaga yaro dakata tsaya alhaji ruwa za kama ya ce tsaya dai kawai tsaya dan tsaya ya ce ka kammala cin gyaɗar ka ba sauri muke ba in ka gama ci sai ka tuka mu tafi amma matukar za ka ci gyaɗar nan kana tuka mota to ba da ni ba halaji ya za a bata lokaci don cin wani irin gaugayi yin waɗanda suke cikin mota wanda ba su san alhakin kansu ba kaga wannan rayuwarsu yake kokarin karewa to yaya za ka bari limamin ka yana maka sallah mara kyau shi kenan ka mai da shi ka wanke shi baya laifi ku gaya musu gaskiya ko a takarda ne a rubuta mai shakar makalla dan kula da sallan nan wallahi ba a yi laifi ba wallahi an taimake shi kuma an agaza masa su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ainihin wato yin waɗannan addu'o'i a cikin sallarsa hatta kana bi qadri ruku'i kai har sai ya kasance daidai gurgurdan ruku'in sa wa zakara muslim an anas imam muslim ya rawaito daga anas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami allahu liman hamida manzo Allah idan yace sami allahu liman hamida qama hatta naqula zai yi ta tsayuwa bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu wallahi har sai mun ce kada auhama kai annabi fa yayi wahami fa kamar yayi wahami ko dai annabi ya dauka a raka yake karatun sura yake ne amma wallahi ba wahami yayi ba yakan yi wannan aikace ya ce sami Allahu liman adade sai a dauka kai ko tasbihi za a yi masa ne wannan fa ina gayawa ba wai a karatu ba na sallah ba a su- a dagowa daga ruku'i dagowa daga ruku'i wannan shine shiriyar manzon Allah sananniya takaita wannan rukuni guda biyu ruku'i a takaice shi shine taqsir dagowa daga ruku'i a takaice shi shine taqsir yin wannan samun sakaci a cikin takaicewa mutane ruku'i da da dagowa daga ruku'in su an samo shi ne daga sarakunan bani umayya a wancan lokaci har sai da wasu ma jahilai suka ɗauka ma ai sunna ne ma kar a yi ruku'i cikakke kada a daɗe a dagowa daga ruku'i saboda su yallaɓuka ne su suna ganin a daɗe a ruku'in nan zai bata musu lokaci ko watakila daɗewa daga dagowa daga ruku'in nan zai abu nan sai ake takaicewa to wannan kuskure ne ba daidai ba ne ku yi sallah ku cikakkiya faslun sun makana yukirru sun makana yukabbiru ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما تو ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى فإذا رفع رأسه آه فإذا haka ne ko fa'iza rafa'a rafa'a ra'asahu awwal thumma yadayhi thumma rukbatayhi wa hakadha aksu fi'l al-ba'ir وقد نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبوع وإقعاء كإقعاء الكلب ونكر كنكر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور الإمامة ولم يثبت عنه السجود عليه وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه وكان يضع يديه هذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به ويقول سبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوه قدوس رب الملائكة والروح ابن القيم الله يمسر رحمه yanzu ya shigo da wata matsala ce wacce take ta rikici in na ce ta rikici wato an kai an dawo a tsakanin malamai wanne ne daidai na farko dai ina so ku mai da hankali a nan sun makana yukabbiru wa ya sajida annabi alaihi salatu wassalam ya kasance in ya dago daga ruku'i ya gama addu'ar dagowa daga ruku'i to yana yin kabbara sai ya faɗi yana mai sujjada Allahu akbar yukabbir wa yakhiru sajidan yana yin kabbarar yana tafiya sujjada amma wala yarfa'u yadayhi baya daga hannayensa yayin da zai tafi sujjadar yanzu ba mun ce in ya dago yana sami Allahu liman hamida in ya dago daga kuyi ba yana dagawa ba to daga hannun nan guda daya ya isa in lokacin da zai kabbara tafiya sujjada baya daga hannun shi an ku gane mumtaz um, وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه بر متعانا هذا هو الصحيح yana sanya gwiwoyinsa idan zai tafi sujada ba ya ce wai khairu sajidan ba to idan zai tafi sujada din nan yana tafiya ne hannayensa ne suke fara zuwa ƙasa ko kuma dai gwiwowinsa ne suke fara zuwa ƙasa shi nan ibn al-qayyim sai ya faɗi ra'ayin da ya fi gamsuwa da shi yace yana fara kai me wa kana yada'u rukbatayhi gwiwowinsa yake kaiwa summa yadaihi sannan sai hannayensa su biyo baya summa jabhatahu sai goshinsa da hancinsa wannan shine ingantaccen magana in ji ibn al-qayyim Allah ya masa rahama fai akram kallah bismillah dai har yanzu sai ya tashi ko mu dauke wannan teburin gaba daya idan yayi anan yan uwa za su gani na'am fai yanzu ko yanzu baran tambaye ku idan mutum ya zo zai tafi sujjada hannunsa zai fara kaiwa ƙasa ko gwiwa hannu to abin mamaki kuma gashi yanzu anan an ce wai gwiwa zai kai nan gudun abin da ke so bari mu yi wannan aikace sun makana yi kabbiru wai khiru sajidan ka yi mana ruku'i ka yi mana sami Allah liman hamidu Allahu akbar lafiyayyen ruku'i fa yawwa kaga wannan sunna ce tsantsa sami Allahu liman hamidahu kaga yadda ya daga hannunsa ka zabi daga hannu sai tinkun ne ka zaba ko sai tinka fada ka zaba sai tinkun ne ka zaba ko to dama ai mun yi ko ko dai sai tinkun ne ko sai tinka fada mumtaz na'am yawa sai abu na biyu ya ce yana yin kabbara ya wuce ya sujada to ya ake eh Allahu akbar kaga anan kamar ya Allahu akbar yana yin kabbarar yana me yana tafiya idan haka ya kamata ka yi tashi ka tsaya idan liman ne kai idan ka fahimci cewa sai ka yi kabbara ka wuce to tabbas mamunka za su riga ka dan akwai yan gaggawa yana ji ka watsa kabbaran nan to shi tuntunin yayi gaba akwai wata ranar sallah a wani masallaci ina limanci a gefe na haka ina ganin wani ya riga ni sujada kafin da tafi ma shi tuntunin yayi nisa da ya zo zai yi sai ya rasa da ni ko mun karso ba ni kuma sai na jinkirta gaya zai na tafi a nutse mu ga ta tsiya wallahi malam sai ya tsaya a tsaka-tsaki shi bai yi sujidar ba shi kuma ba a tsaye ba su kuma mamu suna jiran sai liman yayi to wannan shine sunna abin da ya zo a sunna annabi ya ce kada mutum ya yadda ya yi sujjada sai ya ga liman ɗinsa ya sa goshinsa a ƙasa maganar ka maganar ka yunkura za ka tafi sujada fa sai ka ga liman ɗinka goshinsa ya taɓa ƙasa to ya ilahil alamin ina limaman da suke wa mutane gaggawa a sallah tunda annabi ya ce kar ka yi sujada kai mamu sai ka ga liman ɗinka ya kafa goshinsa a kar to wasu limaman yan gaggawa in ka ce wannan ɗin za ka yi in Allah ya so da yana ɗora goshin nan yadda ka san akan gaushi ya ɗora Allahu akbar kafin ka tafi ma ya riga dago kaga ya wuce ka da rukuni guda to shine lalle ai sallah a hankali yanzu anan ina so ku fahimci wannan rukunin tunda muna tafiya ne shirin annabi akan sallah yana yin kabbara yana tafiya sujada mun gama wannan ko mumtaz to sai ko maganar kaiwa idan za a yi sujadar nan hannu ne da gwiwa yanzu shine damuwar mu shin hannu ne zai fara zuwa ko gwiwa ne zai fara zuwa malam ku tashi malada ku tashi ku kai ma kurma tashi ga ya mai kai ka ce tashi ku tashi ku mike ku tashi yawa ga ku ga liman ɗinku ga ku ga liman ɗinku kai ma juna taso kai ma yawwa ku yi haƙuri yan uwa yau ba a samu ku projecta ba da Allah ina so ku lura da su ku lura da mamun bismillah Allahu akbar ka yi sujjada ka tafi da ƙarfi za ka yi kun ga mamun kai ka dago mana sun dago ai a nan abinda nake so ku gane kun ga mamun wasu gwiwa suka kai wasu hannu suka kai ko yanzu in zamu yi sallar isha'i nan za gani wani hannu yake fara kaiwa wani gwiwa yake fara kaiwa to akwai sabanin malamai ne akan matsalar cewa an kamanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada a yi kamar yadda raƙumi yake yi fanaha an burukin ka burukil ba'iri annabi ya hana wucewa a yi sujjada a yi durƙuso kamar yadda raƙumi yake durƙuso ya hana to yaya raƙumi yake durƙuso hannu yake fara kaiwa ko gwiwa to a'a a'a ku daina tsu aikin da zan bayar ana ta nuna min lokaci yayi dama na gaya muku akwai sabani don Allah a taimaka mana a yi kokari malam Aminu a samu mai projector malam Adam ka zo ka taimaka mana wani ya je ya nemo mana raƙumi a abbatuwa lokacin da raƙumi zai tsuguna shin gwiwarsa yake fara kaiwa ko hannu yanda zaka gane wannan ka tambayi masu raƙumi su gaya ma ina gwiwarsa take ina hannunsa saboda joint ɗinsa ba irin joint ɗin akuya ba ne to annabi ya ce kada a yi irin yadda raƙumi yake yi so a ɗauko mana hotonsa a waya ba ɗaya ba ba biyu ba a sunkuyar da shi yayin da zai tsuguna a nuna mana ya yake tsuguna mu sa a projecta mutanen da suke a waje su gani sannan kuma a ɗauki hoton waɗanda suka san raƙuma su gaya mana cewa nan ita ce gwiwa nan shine hannu sai a ja linzamin raƙumin a tsugunar da shi mu ga gwiwar sai yake fara kaiwa ko hannun sai yake fara kaiwa to kaga idan sun gaya mana tunda su ne suka san raƙumin to idan raƙumi gwiwa ya fara kaiwa to annabi ya ce karka yi irin na raƙumi kenan wanda suke kaiwa gwiwa kuskure suke idan kuma raƙumi hannunsa yake fara zuwa ya taɓa ƙasa to kenan kaiwa kaiwa kaiwa gwiwa shine daidai kun fahimci wannan to wannan shine matsalar da za mu tsaya akan ta insha Allah usbul qadim a taimaka muna so mu samu suwa za su mana alkawari wa suke da alaka da abbatuwa za su iya zuwa wajen raƙuma za ka je kana da waya mai kyau za ka ɗauko mana ko? na'am to ai yau ba a kawo projecta ba a haɗo mana kar a yi guda ɗaya kar a mana guda ɗaya a kawo mana raƙuma na'am to ga wani ɗan gindin raƙuma ma gaba ɗaya ma yawwa wallahi da muna da hali da mun jawo raƙumi gurin nan wani sati wallahi tallahi kuwa saboda ni wannan matsala wato tana damuna kwarai da gaske kai ta karatu kai ta karatu kaga ana ta buga maka kai an kasa ganewa ko malamin da zai zo bayani da zai iya ce maka raƙumi gwiwa yake fara kaiwa ko hannu yake fara kaiwa ba to da sai a sun koyar da shi muna kallo mu gani to amma dai tunda babu hali a yi mana shi a waya a kawo da wuri a samu dan amalan adam za mu yi maza maza maza a sashi sai a haska shi a projecta mu ga yanda raƙumi yake sai mu dora karatun mu kuma mu kawo maganganun malamai dan shi kansa abin da yasa ibn qayyim din wasu malamai sun masa raddi sun ce ba haka bane kuma abin mamaki ka duba yana kawo sai ce haza huwa sahihu wannan shine sahihi wasu kuma suka ce haza huwa al-khata'u wannan din kuskure ne raƙumi ba haka yake ba kaza yake to annabi ya liƙa matsalar durƙusan sallah da kada a yi irin yadda raƙumi yake to shine matsalar kuma ba kowa bane ya san ya raƙumi yake yi ba abinda muka faɗa ne daidai Allah kai mana arziki ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana arziki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته